الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو ثلاثة ترق وتر رمضان هجرة تدود لهدود أربعين دبير يداتي دشا ترق وتر أكو شكرة تدود بيد إشرين دهدو أيضا مشك تفسير سورة الصافات إن شاء الله سورة تتلاتين دبقوي kuma karatunmu na yau yana dauke da bayani akan mafi tsananin halittu bayani akan mafi tsananin halittun Allah subhanahu wata'ala ita wannan sura an kira ta suratul safati saboda Allah madaukaki ya fara gabatar da rantsuwa a farkonta me yace بسم الله الرحمن الرحيم
Allah subhanahu wa ta'ala ya fara da rantsuwa a wannan Sura, wasafati saffa ya ce ina rantsuwa da masu yin sahu-sahu, wannan dalilin ya sa aka yi mai ta wannan Sura suna a Suratu Safati. Allah yana rantsuwa da masu yin sahu-sahu. babu shakka waɗannan mala'iku ne humul mala'ika wannan ita ce fassara da ta inganta suwaye Allah ke rantsuwa da su su ne mala'iku za ka iya samun fassarori da wasu malamai suka yi daban-daban ba ma'anan kawo su tun da shi ke an samu fassarar manzon Allah na aka ce ga abin da annabi ya faɗa game da wata aya to ba a neman kuma bayanin wani malami suwaye Allah yake rantsuwa da su waɗanda Allah madaukake yake rantsuwa da su su ne mala'iku wannan zaka gani ta bayanin ibn jarir yana cewa bi zalika ja'a ta'wilu ahli ta'wil al mala'ika al mustaffina li rabbihim fis sama' Allah yana rantsuwa da mala'iku su mala'iku sahu suke yi a sama mala'iku a tsari na sahu suke suna bautan Allah subhanahu wa ta'ala wannan babu ko shakka abinda Allah maɗaukaki yake rantsuwa da shi shine mala'ika dalili ko saboda an samu hadisin annabi Muhammad an samu hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan aya da haka hadisin jabir bin samura akan cewa kharaja alaina rasulullah akwai ranar da manzon Allah ya fito gare mu in ji jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gida ya samu sahabbai sai yake ce musu ala na kama tasufful mala'ikatu inda rabbiha yanzu ba za ku yi sahu kamar yadda mala'iku suke yin sahu a wurin Allah mahaliccinsu ba kaga annabi ya kamanta sahun sahabban shi da sahun mala'iku annabi ya ce ba za ku yi sahu irin yanda mala'iku suke sahu a wurin Allah mahalicinsu ba, to, su sahabai san yanda mala'iku suke sahun ba, fakulla sai muka ce, Ya Rasulallah, wa kaifa ta sufful mala'ikatu inda rabbiha, ta yaya mala'iku suke sahu a wajen Allah mahalicinsu, tunda annabi yana son sahabai su yi sahu, wannan sahun kuma ya yi kama da sahun mala'iku. to shi annabi da ya san yadda sahun yake amma su sahabbai ba sani ba yaya mala'iku suke nasu sahu saboda mu yi namu sahun yayi kama da nasu to sai manzon Allah ya ce yutimmuna sufufal uwal mala'iku suna cika sahun farko wa yatarasuna fi saffi kuma suna mannuwa idan sun hada sahu ya tara suna in ji manzon Allah to kaga annabi ya siffanta musu yadda ake son a yi saho ɗin wannan shine karon farko da annabi ya fara umarni ga sahabbai su yi saho a masallaci hadisin yana sahihu muslim babul amr bi sukuni fi salati wa nahyi an al isharati bil yadi wa raf'i wa raf'iha inda salami wa itmami sufufi al awwal wa tarasu fiha wal amr bil ijtima' al'imamu muslim ya yi babi musamman babin ya haɗa waɗannan bayanai yake cewa ya kamata a cika sahun farko kafin wani sahu na baya yake cewa kuma ya kamata a mannu idan an haɗa sahu sai kawo hadisin jabir bin samura shine hadisi na 430 to nan da ji ka sani abinda ya sa Allah maɗaukaki ya rantsuwa da masu yin sahu-sahu mala'iku saboda yabo ne gare su haza dalilu sana'illahi ta'ala lahun fi halihim wannan yana nuna Allah yana yabon mala'iku saboda mai mala'iku suna yin sahu ai saboda muhimmancin sahun shi yasa ya kawo wannan sura don ya nuna maka muhimmancin sahun ba wai ibadar tasun kawai ba ba wai bayani game da ibadarsu ba ce ai Allah ba ya yi magana ne akan ibadar mala'iku ba ya yi mana magana ne akan yanda ibadar mala'ikun yake kasancewa wato sahun da mala'iku suka yi wannan shi ne abin da Allah yake so shi ya sa Allah ya rantsuwa da shi to rantsuwan nan da ya yi da wannan siffa ta ibadar mala'iku yana gwada cewa sahu yana da muhimmanci a wurinsa to saboda haka yasa manzon Allah shi ma sai ya gane da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito sai yake ce masa habbai ala tasuffuna kama tasuffu almalaikatu inda rabbiha saboda manzon Allah ya fahimci Allah yana son sahu Allah yana son sahu annabi ya fahimci haka shi yasa da ya fito yake ga sahabbai ba za ku yi sahu irin ta mala'iku ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sahun mala'ikun saboda haka sai yake ce masahabbai ya tara suna fi saffi ya tara suna mala'iku suna mannuwa ta dalilin haɗa sahu wannan kalmar manzon Allah ce mala'iku suna mannuwa in ka dubi muktaru siha na alimamun razi da larabci idan aka ce tarasal qaumu fi saffi tarasal qaumu fi saffi ana nufin talasaku idan an ce mutane sun wato sun hada sahu ana nufin sun mannu da juna ba wai mutum yayi banga banga wani yana can wani yana nan akwai hanya ma a tsakanin su ba wannan ne sahun da manzon Allah yake magana akai ba sai da annabi ya gaya masahabbai ya tarasuna su mala'iku suna mannuwa to za ka ce wani irin mannuwa to ai Allah ma ya bayyana da kansa a suratu safi domin Allah madaukake ce inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan Allah yana son waɗanda suke yin sahu idan za su yi yaƙi masu yin sahu idan za a yi yaƙi yaya sahun yake sai Allah ya ce ka annahum bunyanun marsusun kaga kalmar marsusun sai ta dace da abinda manzon Allah yake siffanta sahun mala'iku yana cewa ya tarasuna fi saffi shi kuma Allah yake ka annahum bunyanun marsus ka annahum bunyanun marsus Allah yake kamar gini ne wanda yake hade da juna yanzu kaga akwai katangar gabas za ta haɗu da na kudu da na arewa da na yamma sannan sai gini ya tsaya haɗuwar da katanga ta yi da wata katanga ita ce Allah ya gaya mana marsusun to wannan haduwar ita ce ake son musulmi yayi idan zai sahun sallah ji manzon Allah ya tarasuna idan an ce tarasuna suna hada jikinsu saboda haka idan aka zo sahu kamata yayi a hada wato kafafu ba wai mutum ya kawo manyan yatsa ana hadawa ba wannan bai dace da siffar sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba ya kamata mu mai da hankali game da sahu babu shakka saboda muhimmancin sahu yasa Allah ya saukar da wannan sura sahu yana da muhimmanci kuma wannan dalilin yasa kalmar annabi da yace yatimuna saffal uwal mala'iku suna cika sahun farko abinda manzon Allah ya faɗa don haka yasa ba daidai bane a samu mutum ya tsaye da sahu a baya can alhali a gabansa akwai kafa don ya saba ma bayanin manzon Allah in ka dubi alfatawar kubra na ibn taymiya a mujallar nabi shafi na 334 ibn taymiya ya ce falaisa li ahadin an yasudda sufufal mu'akhara babu mutumin da ke da iko ya cika sahu a can baya ma'a khuluwil muqaddamah alhali a gaban masallaci sahu bai ba ya tafi can baya ya kafa sahu wala ya sufa fi turuqati wal hawani ba daidai bane mutum yayi sahu akan hanya ko a cikin shago ma'a khulwil masjidi alhali masallaci bai cika ba kuma akasari sallar mu haka take musamman ranakun juma'a zaka zo masallacin juma'a kaga cikin masallacin bai cika ba amma a waje an kashe hanyoyi ma an yi sahu shi ne abinda ibn taymiya yake cewa wannan ya saba ma umarnin manzon Allah abinda annabi yake karantar da mu shine ya kasance sahun gaba ya cika kafin a tsaye da wani a baya saboda ka ibn taymiya yake wa man fa'ala zalika istahaqqa ta'diba don mutumin da zai tsaye da sahu alhali masallaci bai shiga ba bai cika ba to babu shakka wannan ya dace a hore shi idan da ana aiki da shari'ar musulunci ya ce wani man ja a ba da hu takattihi idan kai ka taho masallaci da ka zo sai ka tarar da cewa an tsaye da sahu amma a gabanka akwai kafa to ibn taymiya yace ya kamata ka wuce waɗannan sahun da aka tsatsaye da su ka wuce su wa ya dakulu fi litakmili sufufin muqaddama ka shiga masallaci ka wuce sai ka iso sahu na gaba ka tabbata na gaban nan ya cika ka yi watsi da duk wanda ya tsaye da sahu a bayan wannan kar ma ka yi la'akari da shi ya ce fa inna haza la hurmata lahu duk wani sahun da aka tsaye da shi alhali a gaban masallaci sahu bai cika ba wannan sahun ba shi da hurmi kama annahu laysa li ahadin an yuqaddima yake cewa فإذا اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق misali cikin masallaci ya cika harabar masallaci ta cika sai aka yi sahu a kan titi safu harijar masjid babu shakka a wannan lokaci mutum yana iya sahu a waje da masallaci fa'izar ta salatin sufufu hina izin fi turukati wal aswaki sahat salatuhum idan dai cikin masallaci sahu ya cika to idan aka tsaye da wani sahu a kan titi sallar ta inganta wa amma idan saffu idan saffu wa bainahu wa bainas saffi al-akhari tariqun yamshi an-nasu fihi idan mutane suka yi sahu alhali a gaban su akwai tazarar da za ta iya samar da hanyar da mutane za su yi tafiya ciki to abinda ibn taymiya ya faɗa yace lam tasihha salatuhum wannan sallah bata inganta ba to kaga akwai hadari saboda haka yasa in ka taho masallaci ka daure ka shiga cikin masallaci sai fa idan cikin ya cika kafin nan zaka yi sahu a waje don in kai sahu a waje alhali cikin masallaci bai cika ba abinda ibn taymiya yake cewa lam tasihha salatuka sallarka bata inganta ba ba shakka akwai sabanin fahimta da aka samu amma sai ya ce ba maganar sabanin fahimta ba ne fi abhari ƙaunayin ulama'i wace magana ce tafi ƙarfin hujja ya ce maganar malaman da suke cewa sallar bata inganta ba waka zalika idan kana bai na kuma bai na sufufi ha'itan haisu la ya rauna sufufa idan aka samu katanga ta raba tsakaninku ba kwa ganin sahu kuma sahu bai iso jikin katangar ba yake cewa to nan masallar bata inganta ba wa kadhalika man salla fi hanutihi wa tariqu khalin haka mutumin da yake gadaran yana da shago kusa da masallaci saboda haka sai yayi sallah a shagonsa alhali cikin masallaci bai cika ba lam tasihha salatuhu shi ma sallar sa bata inganta ba wa laysa lahu an yaqauda fil hanuti ba shi da ikon zama a cikin shago wa yantaziru ittisal sufufi bihi yana jiran hasahu ya iso gare shi bal alaihi an yadhhaba ila masjid idan lokacin sallah yayi abin da ya kamata ko da shagon kai na kusa da masallaci ka kulle shago ka shiga masallaci fa yasudda al-awwal fal awwal a cika sahun farko sannan wanda ke bayansa wannan ma zaka gani a littafin majmu'u fatawa yana mujallal na 23 shafin 209 me dalilin da yasa ibn taymiya yayi wannan tsawatarwa ba shi kadai bane duk malaman sunna sun yi babu shakka wannan magana da ya faɗa abin da yasa ya faɗa saboda wancan bayani na manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabbai ba za ku yi sahu yanda mala'iku suke sahu a wurin Allah mahaliccin su ba sabai sai suka yi tambaya yaya mala'iku suke sahu a wurin Allah sai manzon Allah ya bayyana musu kaga an samu hadisi guda to sai hadisi na biyu wanda yake nuna falalar sahu shine hadisin huzaifa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fuddilna ala nasi bi salatin mu musulmai mu al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce allah ya fifita mu a saman duka al'ummomin da aka turo musu annabawa ta abubuwa guda uku Allah ya fifita al'umar annabi akan sauran al'umomi ta dalilin abubuwa guda uku. Annabi ya ce, Na ɗaya, ju'ilat sufufuna ka sufufin mala'ika. Allah ya saka sahunmu, yadda muke bautar Allah, sai Allah ya daidaita irin yadda muke sahu da yadda mala'iku suke sahu a wajensa. Wannan wata daraja ce, wani fifiko ne. wata kyauta ce da Allah bai taɓa yin ta ga wani ba sai al'ummar annabi Muhammad. Na biyu, ju'ilat lana al'ardu kulluha masjida, Allah ya mai da ƙasa gaba ɗaya ko'ina wurin sallah ne, ko'ina wurin sallah ne. Saboda ka idan sallah ta kama ka, ai kana ganin matafi yana tafiya a kan hanya, idan lokacin sallah ya yi sai ya tsaya kawai ya yi alwala, sai ka ga yana duba ina ne gaba ta kama sallar shi. ba ruwansa da cewa a daji yake yi a gefen titi yake yi manzon Allah ya ce ju'ilat lana al-ardu kulluha masjida ƙasa gaba ɗayanta wurin sallah ne in dai wurin yana da tsarki an gama amma kaga sauran annabawa fa ba haka suke ba ba ka da iko kai sallah a inda ka ga dama sai a inda Allah ya ce za a bauta mishi in kai ibadar a wani guri Allah ba zai karba ba dole sai ka yi ibadar a gurin da Allah ya ware maka babu mutumin da aka bashi damar ya yi sallah a ko'ina sai mabiyin manzon Allah to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na uku ju'ilat turbatuha lana tahura Allah ya saka turbayan duniya kasar duniya gaba daya abin tsarkaka ne saboda haka manzon Allah ya ce ila iza lam najidil ma'a idan dai bamu samu ruwa ba sai ka yi taimama a ko'ina saboda wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ju'ilat turbatu halana an saka turbayan ƙasa gare mu tsahura abu ne mai tsarkaka saboda ka sa malamai suke cewa ba turbaya kadai ba ana nufin duk abin da ya zama jinsin halittar ƙasa ne to kana iya taimama a kansa saboda ka ana taimama akan siminti ana iya taimama akan tayil ana iya taimama akan duk wani daɓe ko mabul saboda duk daga ƙasa ake ciro su abinda ba za ka yi taimama a kansa ba shine abin da shafi kamar fenti kaga fenti ai ba ba ƙasa ba ce amma idan aka ce wannan abin ƙasa ne to za ka yi taimama a kansa to banda annabi muhammad babu annabin da allah ya shar'anta masa taimama wannan taimama da kake gani ibada ce da ta takaita ga annabi muhammad sai mabiyansa kaga waɗannan abubuwa guda uku kyauta ce da allah ya yi ma annabi da al'ummarsa hadisin yana sahihu muslim babu ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura hadisin 522 akwai malamin da ake kiransa abdurrahim bin hussein al-iraqi al-hafiz al-iraqi yana da littafi mai albarka da ake kiransa tarhu tasrif littafin yana da albarka kwarai saboda sharhi da yake hadisan manzon Allah in ka dubi mujallal nabi shafi 113 al-hafiz al-iraqi yace wa hadha aidan min khasa'is hadhihi al-umma kaga maganar sahu sahu ya keɓanci al'umar annabi Muhammad. Idan aka ce sahu ya keɓanci al'umar annabi, kanatil umamul mutaqaddima su al'ummomi da suka gabata, yaya suke sallah? Sai malami ya ce, salluna mun faridina ba sahu, duk annabawan da Allah ya aiko kafin zuwan annabi Muhammad ba sa yin sahu. Za ka tsaya inda ka tsaya, nima in tsaya inda na tsaya, haka za a tsaya a yi ibadar. babu sau kullu wahidin ala hidda kowa zai tsaya shi kadai kowa zai tsaya shi kadai yayi ibada saboda ka idan ka dubi ibadar yahudawa ko nasara duk zaka ga babu hada sahu babu wanda zaka ga ya hada sahu sai musulmi to wato da Allah ya tashi sanya albarkansa sai ya sa shi ga al'ummar annabi Muhammad to abin sha'awa kuma anan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ɗaukaka shi da ya ba shi sahu to sai ya zama a dalilin manzon Allah annabawan gaba ɗaya sai da su ma suka yi sahu a dalilin manzon Allah wannan ya zo ta hadisai da yawa yana cewa ولما أراد الله تعالى حصول هذه الفضيلة للأنبياء المتقدمين الله يناصن tunda Allah yana son sahu ko mala'iku suna sahu au nabawan farko kab da manzanni ba a shar'anta sahu gare su ba sai annabi Muhammad to sai Allah ya yi nufin annabawan su ma za su ci albarkacin manzon Allah su yi sahu a dalilin haka sai Allah ya haɗa annabawan karkab jama'a da Allah ya haɗa su da manzanni fataqaddama annabi sai annabi Muhammad ya wuce gaba domin a lokacin da aka haɗa annabawan sai aka rasa waye zai zama liman waye zai limanci a yau sai mala'ika jibril ya ce muhammadu wuce gaba shi sa kaji ana kiran manzon Allah imamul mursali shugaban manzanni limamin manzanni a lokacin nan alhafizul iraki ya ce fataqaddama annabi sai annabi ya wuce gaba fa salla bihim lailatal isra'i manzon Allah ya musu limanci a yau shi ne abin ya faru a daren da annabi ya yi tafiya zuwa sama daren isra'i wannan dare ne Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa manzannin Allah suka yi sallah a bayan annabi Muhammad wannan ya zo ta riwayar al'imamun nasa'i ya zo ta hadisin anas fi kisatil isra'i wadda ke riwayar anas tana da rauni amma an samu riwayoyi daban-daban waɗanda suka inganta daga manzon Allah misali annabi yake cewa thumma dakaltu baital maqdis sai na shiga masallacin qudus saboda haka yasa kaga masallacin qudus yake da albarka yake da daraja manzon Allah yace na shiga masallacin qudus wannan ya kasance ne a dawowan annabi ba a tafiyarsa ba ba shakka zaka ga wasu riwayoyin suna nuna cewar a tafiyar manzon Allah ne aka yi sallan ba gaskiya bane abin da ya inganta shine sai da annabi ya tafi ya gama isa inda Allah ya nufe shi zai isa kuma ya haɗu da waɗannan manzanni a sararin samaniya kowane annabi da irin saman da ya gan shi a lokacin da manzon Allah ya dawo da ya dawo masallacin Qudus sai Allah ya saukar da waɗannan manzannin manzon Allah ya musulmanci kafin nan ya dawo Makka don haka yasa yake cewa summa dakaltu baital maqdis sai na shiga masallacin Qudus fajumi aliyal anbiya'u alaihimus salam manzon Allah ya ce sai aka tattara min annabawa amincin Allah ya tabbata gare su da aka tattaro su faƙaddamani jibrilu hatta amamtuhu mala'ika jibrilu ya gabatar da ni annabawa ba ma manzanni kadai ba kaga kenan kusan duka Allah ya hada su ga manzon Allah da aka hadu sai mala'ika jibrilu ya ce Muhammad wuce gaba wannan ke nuna darajar manzon Allah to sannan akwai riwaya da aka samu ta abu huraira ita ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin abin da ya auku a wannan dare ya ce laƙadar aituni fil hijiri na samu kaina a wani guri da aka killace da katanga a gefen ka'aba shi ake ce ma alhijir to wannan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da safe yana daidai wannan gurin sai ga ƙurashawa sun taho an zagaye manzon Allah tas'aluni an masaraya kafirai suna tambaye maza Allah ah mun ji labari a daren jiya ka je sama to su nasu izgilanci ne da maza su yi maza Allah ka yi tafiya sama yace eh na tafiya na yi tafiya cikin dare ba ma sama ne suke tambaya akan ya je masallacin Qudus ba su ma san cewa ya tafi sama ba domin ya taho da safe manzon Allah yake ga mutane a daren nan Allah ya ɗauke ni daga Makka ya kai ni Kudus. Fasa'alatini an ashiya min baitul Maqdis lam usbitha saboda haka sai mutanen Makka suna ba annabi tambaya game da masallacin Kudus. Shi kuma annabi ya ce ni ban tabbatar ba mutumin da aka yi tafiya da kai aka kawo ka wuri da daddare ya za ka ringa sa ido kana kalle-kalle saboda amma tambaya da safe ka ba da amsa bare ma shi bai ma san za a tambaye shi ba saboda haka annabi bai sa lura ga tsarin masallacin kudus ba kawai kwatsam da safe sai ga kafirai suna ma annabi tambaya ka ce ka je kudus a daren jiya ka je a daren ka dawo a daren kaga a yanzu ba abin mamaki bane saboda akwai jirgin sama amma a zamanin da tafiyar ba karama bace tafiyar ba karama bace mutum ya tashi daga makka ya tafi kudus ya dawo a dare guda wannan abu sai ba su mamaki saboda aka suka ce ma annabi sai ka gaya mana siffan masallacin kudus saboda sun san annabi bai taba zuwa ba saboda aka za su kure shi shine sai manzon Allah ya ce fa kuribtu kurbatan ma kuribtu mislahu qattu na samu damuwa damuwar da ban taba samun irin ta ba a rayuwata saboda kenan za su gane za su ga ƙaryar manzon Allah shi ko annabi baya karya to wannan abu ya tada hankalinsa saboda ba zai iya ba su amsa ba suna suna cewa siffanta mana yanda masallacin Qudus yake sai annabi ya ce farafa'ahu Allahu li a nan gurin sai Allah ya dago masallacin Qudus a gabana sai a nuna ma annabi dama a nuna mar hagu a nuna mar kudu a nuna mar arewa a nuna mar ciki a nuna mar waje yana ganinsa 3D ana ta nuna wa manzon Allah kamar kamar gashi ne a TV manzon Allah ya kirga kofofi ya kirga tagogi ya ce ma yas'aluni an shay'in duk abin da suka tambaye ni illa an ba'tuhum bihi sai in ba su labari suna cewa kofa nawa ne zan fada taga nawa ne zan fada don haka bayan annabi ya gama gaya musu kace ai dama mun san matsafi ne na dama kaga kwanan ko da an gama tambayar ba musulunta za a yi ba sihiri ne to shi ne sai manzo Allah ya ci gaba da cewa wa laqad ra'aytuni fi jama'atin min al-anbiya wannan riwayar Abu Hurairah kenan manzo Allah ya ce kuma wallahi naga kaina a cikin kungun annabawan Allah na samu kaina a cikin kungun annabawa fa idza Musa qa'imun yusalli wato annabi yana juyawa sai ga annabi Musa a masallacin Qudus yana sallah yana nafila fa idza rajulun darbun in dube shi da kyau sai na ga ai mutum ne wato mara jiki annabi musa bai da jiki wato kamar ramamme ya ce ja'adun ka annahu min rijali shanu'a sai manzon Allah ya ce mutum ne sumansa a mummurde kuma ya fi kama da mutanen shanu'a mutanen shanu'a su ne mutanen yaman kuma abinda malamai tarihi suka tabbatar su waɗannan mutanen a duk larabawa babu masu tsayi kaman su saboda ka sai manzon Allah yake siffanta annabi Musa da na farko ba shi da jiki na biyu yana da tsayi manzon Allah ya faɗi gashinsa kuma ba miƙaƙƙe ba ne a mummurɗe yake manzon Allah yake gaya masa habbai ya ce in duba gefe wa iza isa ibn maryam alaihi salam sai ga annabi isa shi ma qa'imun yusalli yana nafilarsa shi ma saboda Allah ya haɗa annabawa a masallacin qudus to idan ka taho wanda ke nuna tahiyyatul masjid sunna ce ta annabawan Allah gaba ɗayansu ya nuna annabawa duka suna tahiyyatul masjid manzon Allah ya ce to da na dubi annabi Isa sai na ga aqrabun nasi ilaihi shabahan wanda ya fi kama da annabi Isa a cikin jama'ata shine urwatu bin mas'udin saqafi to sai manzon Allah ya ce wa idza ibrahim da na sake dubawa sai ga annabi ibrahim alaihi salam qa'imun yusalli shi ma yana nafila a'a na dubi annabi ibrahim da kyau sai maza Allah ya ce ashbahun nasi bihi sahibukum ai sai naga babu wanda yayi kama da annabi Ibrahim kamar mutumin ku inji manzo Allah annabi ya ce kamar mutumin ku waye mutumin mu shi shi kansa manzon Allah mm ba wanda yayi fi kama da annabi Ibrahim kamar mutumin ku kaga yana nufin kamar shi kansa saboda haka annabi annabi Muhammad ya fi kama da annabi Ibrahim alaihi salam ko babu shakka malaman tarihi sun tabbatar da wannan a tarihi ma babu wanda ya samu kafa sawunsa irin na annabi ibrahim kamar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shikenan fahanati salatu kowa yana nafila sun gama nafila lokacin sallah yayi kaga kenan sallar farilla wanda ke gwada cewa sallar asubahi ta wannan ranan fa amamtuhum sai na limance su na zama liman kaga annabi ya limanci manzannin Allah wannan ya nuna cewar annabawan da manzannin gaba ɗaya sun yi sahu a bayan manzon Allah to shine abin da al-Hafizul Iraqi yake cewa ai asali babu wani annabin da Allah ya shar'anta masa yin sahu sai annabi Muhammad amma da shike Allah yana son waɗancan annabawa da manzanni su samu albarkan sahu sai gashi a lokacin da annabi ya yi tafiyar Isra'i Allah ya saukar da manzanni suka yi sahu wanda a zamanin suna da rai ba sa sahu suka yi sahu manzon Allah ya bada sallah kuma in ka lura hatta lokacin da annabi Isa alaihi salam zai sauko zai taras ana sallar jam'i kuma an yi sahu saboda haka yasa limamin yana jin annabi Isa ya sauko zai ja da baya annabi Isa ya ce a'a ni ma ina cikin sahu ka ci gaba da bada sallah to wannan hadisi na Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falamma faraktu min as-salati bayan na gama ba da sallar qala qa'ilun sai na ji wani yana cewa ya muhammad haza malikun sahibun nari ga mala'ikan da ake kiransa maliku wanda yake tsaron wuta fa sallim alaihi ka mai sallama kaga ya gwada cewar lokacin da manzon Allah ya bada sallah akwai mala'iku ma a gurin manyan mala'iku domin shi maliku ɗin nan shi ne sahibin nari shi ke kulawa da wuta gaba ɗayanta to maliku ɗin sai aka ce annabi ya muhammad ga maliku ka yi masa sallama faltafatu ilaihi sai na waiga kaga ya gwada cewar mala'ikan shi ma yana cikin sahu ashe kenan waɗanda suka bi annabi sallan suna da yawa da na waiga zammar sallama fa bada'ani bis salami sai ya riga ni sallama kaga annabi ya waiga saboda ya fara sallama ga, ga, ga maliku shi wanda ya ce ga maliku nan ka juya kai mai sallama ba mamaki mala'ika jibril ne to amma annabi da ya juya saboda ya masa sallama din sai shi malikun ya riga sallama ga manzon Allah me yake nuna maka girmamawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana sahihu muslim babu zikirin masihi ibn maryam wal masihi dajjal hadisin 172 saboda haka idan aka ce Allah ya yi rantsuwa da mala'iku saboda suna yin sahu kaga ya gwada cewa sahu abin yabo ne a wurin Allah Allah ka samu ya tsare sahu sai ya ce me
فالزاجرات زجرا
fazzajirati zajra Allah subhanahu wata'ala yake ina rantsuwa da masu tsawatarwa akai-akai azzajiratu masu tsawatarwa zajiran wato suna yin sa akai-akai nan ma mala'iku ne wannan ita ce fassara mafi inganci in ka duba tafsirin Ibn Jarir at-Tabari me yasa Allah ya kira su mala'iku masu tsawatarwa saboda suna siffan tsawatarwa kamar guda biyu na ɗaya ta sahaba wannan ya inganta daga manzon Allah waye wanda yake kore hadari in hadari ya haɗu in ka lura wani lokaci za ka ga hadari ya haɗu a gabas kafin ka ankara sai ka ga hadarin nan wani abu ya kora shi ya koma yamma gashi a gabas aka haɗa hadarin amma mutanen gabas ba za su samu ruwan ba sai a ko sai a mai da shi ga mutanen yamma to wace kora wannan girgijen shine mala'ika na biyu fa mala'iku suna tsawa ga mutumin banza a lokacin mutuwa Allah ka saba mu bane saboda haka mala'iku ne masu tsawa ya samu hadisai ingantattu daga manzon Allah babu shakka an samu hadisi ingantacce saboda haka yasa wannan rantsuwar ita ma Allah yana yin ta ne da mala'iku masu masa aiki misali akwai hadisin Abdullah bin Abbas wanda ya ba da labari abdullahi bin abbas ya ce akbalat yahudu ilan nabi akwai lokacin da yahudawa suka zo ga annabi muhammad a garin madina dama akwai yahudawa a garin madina sun ƙi musulunta to sukan zo su rika latsa annabi jifa-jifa suna latsi su gani ko annabin gaskiya ne waɗanda ba sani ba kenan amma mafi yawansu sun riga sun san annabin gaskiya ne illa dai kawai ba za su bi shi ba to wannan ranan akbalat yahudu ila annabi aka samu wata jama'ar yahudawa sun zo ga annabi faqalu suka ce ya abal qasim akhbirna an ra'd ma huwa rugugi da muke ji idan hadari ya hadu wannan rugugin menene asalinsa sai manzo Allah ya ce malakun minal mala'ika ai wannan ruguji da kuke ji ƙara da kuke ji a lokacin da hadari ya haɗu mala'ika ne daga cikin mala'iku shi wannan mala'ikan muwakkalun bis sahabi Allah ya wakilta masa kora hadari ya kai ruwa inda ba a samu ruwa ba sannan wannan mala'ikan ma'ahu makari kumin nare yana da dorina dorinar da Allah ya bashi na wuta ne ya suku bi sahab da wannan dorinan yake kore yake kora hadari haisu sha Allahu duk inda Allah ya nufin akai ruwa saboda kai sa idan ya kai bulala sai kaga an yi walƙiya wannan bulala ce ta mala'iku saboda kora ruwa zuwa inda Allah ya nufin za a kai wannan amsa annabi ya gaya ma yahudawa faqalu sai suka ce fama hadha sautul ladhi nasma'u mun ji wancan amsa to ƙarar da muke ji ɗin nan kuma fa me dalilinta wannan ƙaran sai mazan Allah ya ce zajirhu bis sahabi ƙarar da kuke ji rugugin nan ai tsawar mala'ika ne ga hadari yana daka tsawa ne idza zajarahu a lokacin da ya daka tsawa mahadari magajima da girgije shi ke ɗaukar ruwa hatta yantahi ila hais umira saboda haka sai wannan hadarin ya ɗauki ruwan sai ya kai shi inda Allah ya yi wa mala'iku umarni kaga kenan shi kansa mala'ikan yana kora ruwan ne zuwa inda Allah ya tsara ba abin da shi ya ga dama ba saboda haka Allah ya riga ya gaya masa ka gani ba zai kora ruwa wani guri ba sai ya samu umarnin Allah yau za a yi ruwa amma da ƙauye kaza da kaza da kaza ne za ka ba su ruwa banda gonar ruwa ne banda unguwa ta kaza Allah zai bayyana to mala'ikan shi zai kora ruwan zuwa wannan wajen inda Allah bai so a yi ruwa ba za a yi ruwa ba to lokacin da manzon Allah ya ba su wannan amsa kalu suka ce sadakta ka faɗi gaskiya suka tayi suka yi tafiyar su ban su musulunta ba dama ba damuwar su bane latsi ne su gane ko annabin gaskiya ne hadisin ya inganta yana sahihul jami'i sagir hadisi na 3500 da hamsin da uku sannan akwai hadisi mawqufin da aka samu riwayar ikrima game da bayanin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas da ya ba mu labarin nan shi kansa kana idza sami'a sautar ra'di idan ya ji rugugi na hadari sai ya ce subhanallazi sabbahta lahu subhanallazi sabbahta lahu tsarki ya ya tabbata ga wanda kake ma tasbihi kaga kenan Abdullah bin Abbas yana magana da mala'iku mala'ika wato Abdullah bin Abbas ya gane wannan rugugin tasbihi ne na mala'ika shine sai shi ma yana tasbihi yana cewa subhanallazi sabbahta lahu tsarki ya tabbata ga wanda kai ma kake matasbihi kaga Abdullah bin Abbas ya gane wannan rugugin zikirin Allah ne da mala'ika yake yi inna ra'ada malakun yan'iqu bil gais Abdullah bin Abbas sai yake ga mu almajiransa ai ar-ra'adu da kake gani wani mala'ika ne wanda yake magana wato da da, da hadari kama yan'iqu ar-raqi bi ganamihi kamar yanda makiyayi mai kiwo yake kiwon awakai yake daka musu tsawa haka nan mala'ika yake tsawa yake tsawa ga hadari haka wannan mala'ika yake tsawa ga hadari wannan hadisin da abdullahi bin abbas shi ma isnadinsa yana da kyau yana sahihul adab hadisi na 262 waɗanda aka samu fassarar haka daga wajensu sahabban suna da yawa sahabban annabi muhammad da suka tabbata azzajiratu zajira Allah yana rantsuwa ne da masu tsawatarwa akai-akai wato mala'iku, mala'iku ne Allah yake rantsuwa da su, masu wannan fahimta akwai Sayyidina Albin Abi Talib ya fassara wannan aya da haka Abdullah bin Abbas, Abu Huraira, Abdullah bin Umar, radiyallahu anhum ajma'in. In ka dubi tafsirin al-Imam Shaukani, Fathul Qadir, a juz'i na ku shafi na 77 zaka gani haka nan Hilyatul Awliya ina Abu Nu'aym. yana mujalla na uku shafi 258 da kuma siyaru a alamin nubala na alimamu zahabi mujalla na hudu shafi na 475 haka nan kitabul ummi na alimamu shafi'i a mujalla na farko shafi na 254 wannan ita ce fassarar da ta tabbata daga manzon Allah kaga Allah yana rantsuwa da mala'iku waɗannan mala'ikun kuma masu mar'aiki ba waɗancan da suke ibada ba waɗancan na farko suna ibada ne wannan kuma fa suna yi ma Allah aiki to sai kuma rantsuwa ta ƙarshe mai Allah madaukaki ya ce fataliya tu zikira sai Allah ya ce ina rantsuwa da masu karanta zikirin Allah tabaraka wa ta'ala wannan mala'ikun Allah kenan tattulu kalam Allah azza wa jalla wa taqra'uhu nan ma mala'iku ne kamar yadda ibnu usaymin ne faɗa duk waɗannan kalm ayoyi guda uku rantsuwan da Allah ya yi da su a kan mala'iku ne, nan kuma Allah yana rantsuwa ne da mala'ika wanda yake karanta littafin Allah, saboda aka yi sa mala'iku suna da ɗimbin yawa. In ka dubi littafin Ibn Qayyim Jauziya Igasatul Lahafan a mujallar da bishafi na 121. Ibn Qayyim Jauziya ya ce dallar kitabu wa sunna ala asnafil mala'ika, Al-Qur'ani, sunnar manzon Allah sun nuna mana cewar mala'iku suna nan jinsi-jinsi iri-iri, ashe mala'ika ba iri ɗaya ba ne, mala'iku suna da yawa kuma asnafun wato suna da jinsi daban-daban, kamar yadda ka san mutane ba iri ɗaya ba ne haka ma mala'iku ba iri ɗaya ba ne. Wa annaha muwakkala bi asnafil makhluqati halittun Allah da yawa, Allah ya wake ta shi ne hannun mala'iku. Abubuwa da yawa na halittu na Allah subhanahu wa ta'ala a nan, Allah ya wakilta shi ne ga mala'iku suke gudanarwa, amma da izinin Allah, sau da ka mala'ika ba zai iya komi ba sai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala, wa annahu subhanahu wa kalabil jibali mala'ika, Ibn al-Qaim Jauziya ya ce, hatta duwatsu da kake gani na sararin duniyan nan, duk wani dutse akwai mala'ikan da yake kulawa da shi, duk wani dutse. wa kalabi sahabi mala'ika, haka nan hadari yana da nashi mala'ika, wa wa kalabin rahimi mala'ika, hatta mahaifar mace mahaifa, sai da Allah ya wakilta mata mala'ika tudabbiru amran nutfa hatta yatimma khalquha wannan mala'ikan shi yake sarrafa maniyyi daga lokacin da maniyyin namiji ya hadu da maniyyin mace daga wannan lokaci mala'ikan yake gudanar da aiki ga wannan mahaifa hatta yatimma khalquha sai an cika halittar jinjiri a cikin mahaifan kaga kenan akwai mala'ikan da yana ma shiga jikin dan adam bai ma sani ba ya shiga yayi aiki summa wakalla bil abdi mala'ika li hibzihi a yanda kake dinnan akwai mala'ikan da yake tsaronka saboda tsaban sharrin duniya in banda wannan mala'ika da baka kai labari ba saboda kai sa mala'ika ke tsaron dan adam idan ana maganar kwayoyin cuta ne ai a cikin su muke iskar da duk kake sheka akwai gurbataccen iska akwai kwayar cuta amma zaka ga mutum zai ma tafi asibiti ya shiga ya gaida marasa lafiya ya fito lafiya kalau sai a ce maka a'a karka je kusa da wani akwai annoba zai mutu sai ka ga mai annoban ya tashi mara annoban ya mutu don haka wannan iko ne na Allah Allah ya wakilta mala'ika da ke ba da tsaro ga ɗan adam saboda ka yi sa da zaren ka mutu da zaren ka mutu wannan mala'ikan ya tafi idan da a ce za a bar gawarka a tsakiyar ɗakinka kafin gari ya waye in an zo za a samu kiyashi sun mamaye saboda amma inda baka mutu ba ka kwanta a tsakiyar ɗakinka babu kiyashin da zai hauka saboda akwai mala'ikan da yake tsaronka shi kansa kiyashi in ya tunkari wurin ya san akwai wani akwai wata halittar da ba ba shi damar iso gare ta ba amma da zaran mutum ya mutu wanda ya sa malamai suke cewa kar a bar shi a ƙasa a ɗaga shi a wuri mai ɗan tudu domin kiyashi za su mamaye shi kiyashi sun sani yanzu abincinsu ya samu Allah ka ce ta ƙarshen mu wa wakala bil mauti mala'ika saboda haka akwai mala'ika wanda aka wakilta ma mutuwa akwai mala'ika wanda aka wakilta masa ma ya amaluhu wa isa'ihi wa kitabati duk abin da ka aikata mala'ikan ya rubuta ibn al-qayyim ce wa mala'ikatun tudabbiru al'umur ga mala'iku da suke gudanar da al'amuranka na rayuwa idan ka mutu kuma fa wa kalabi su'ali fil qabri mala'ika akwai mala'ikun da suke tambayanka a cikin kabari wa kalabi aflaki mala'ika yuharrikunaha kana ganin taurari da ake ce maka akwai gravitational force ya akai tauraro ke tafiya a sararin samaniya mala'ika ke rike da shi duk wani ƙarfin da ke duniyan nan yana tare da mala'ikun Allah wa wakala bi shamsi wal qamari mala'ika rana tana da mala'ikan wata yana da mala'ikansa wa wakala bin nari wa iqadiha wa ta'zibi ahliha hatta jahannama tana da nata mala'ika jahannama tana da mala'ikan da yake tsaronta waɗanda suke kunna wutan da waɗanda suke azabtar da waɗanda aka sa a cikin wutan haka nan ita ma aljanna wa imaratiha wa girasiha wa amali anhari fiha suwaye suke gyara dashen aljanna waɗanda suke kulawa da rafuka da suke gidan aljanna mala'iku ne fal mala'ikatu a'zamu junudullah saboda haka yasa ibnu qayyim jawziya yace daga cikin rundunonin Allah mala'iku su ne mafi girma saboda aka yi sa suna da daraja a wajen Allah in ka dubi alkur'ani ba nan kaɗai ba ne Allah ya yi rantsuwa da su misali a suratun mursalati wal mursalati urfan fal'asifati asfan wanna shirati nashiran falfarikati farkan falmulkiyati zikiran duka mala'iku ne in ka dawo suratun nazi'ati والنازئات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا دك ملائكو ne in ka dawo suratul safati wasafati saffan fazajirati zajran fataliyati zikra duk waɗannan rantsuwa ne Allah tabaraka ta'ala yake da mala'iku kuma waɗannan mala'iku abin da ya saka ga Allah yake rantsuwa da su bayinsa ne waɗanda ba sa saba mishi shi yasa Allah yake daraja su saboda ba su saban Allah subhanahu wataala kuma duka mala'ikun nan sune ma Allah aiki bayan aikin da suke ma Allah suna ma Allah zikiri kaga kenan a cikin su akwai masu zikiri ga Allah subhanahu wataala to wannan yasa Allah yake rantsuwa da su fataliyatu zikra saboda ba su saɓon Allah kamar misali a suratul anbiya'i aya ta 27 la yasbiqunahu bil qawli ba sa tsere ma Allah ta umarni ta magana wa hum bi amrihi ya'malu duk abin da mala'ika ya aikata to da umarnin Allah ya'lamu ma baina ajihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtaba wa hum min khashyatihi mushfiqun mala'iku suna cikin tsoron Allah da'iman wannan yana suratul anbiya in ka dawo suratul nahli aya ta 50 Allah yake ya khafuna rabbahum min fawqihim suna tsoron Allah wanda yake sama da su wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata abin da aka musu umarni idan ka dawo suratul tahrimi aya ta 6 Allah yake la ya'asuna Allah ma amarahum mala'iku ba su saƙon Allah abin da ya mutu umarni wa ya na ma yi umarun kamar yadda ya faɗa suratun hali ya kafu na rabbahun min fauƙihim wa ya na ma yi umarun a suratu taharim la ya asuna Allah ma amarahum wa ya na ma yi umarun Allah ce mala'iku suna yin duk abin da Allah ya musu umarni saboda haka ba abin da mala'ika zai yi sai da izinin Allah لا تتنزل الملائكة إلا بأمر الله ولا تفعل شيئا إلا من بعد إذنه ابن القيم الجوزية يقول ملائكة بي أيكة وانا أبو سيد أمر لن الله باكو مزي وانا أبو بسي الله يا مسا إذني فأنا da Allah madaukaki ya ce fataliyatu zikira ina rantsuwa da masu karanta zikiri sai ya zama an samu fassara kamar kashi hudu na ɗaya akwai malaman da suke cewa abinda Allah yake magana a nan almala'ika yana rantsuwa ne da mala'iku ta ƙara'u kutuballah saboda mala'iku suna karanta littafan Allah wa tatlu kalamahu mala'iku suna karanta alƙur'ani to daga cikin waɗanda ke da wannan fahimta akwai alimamu zamakshari kamar al'imamun nasafi akwai ibn al-qayyim al-jauziya da malaman tafsiri da yawa tunda Allah ya ce fataliyatu zikra ma'anarta Allah yana rantsuwa da masu karanta zikiri me ake nufi da zikiri littafin Allah saboda kalma ta azzikiru tana cikin sunayen alkur'ani saboda ka mala'iku suna karanta alkur'ani mala'iku suna karanta alƙur'ani wannan ba shakka ya tabbata a suratu a basa saboda aka yi sa wannan fassarar ma ta dace idan aka ce Allah yana rantsuwa ne da mala'iku masu karanta alƙur'ani wanda sai yake nuna darajan alƙur'ani a wurin Allah darajan alƙur'ani a wurin Allah yasa mala'iku sun gane darajan alƙur'ani saboda aka yi sa kamar yadda muke karatun alƙur'ani haka nan mala'iku su ma suna karatun alƙur'ani wannan ita ce fasara al-imam al-qurtubi al-imam shaukani ibn usaymin duk suna da wannan fahimta innal mala'ikata taqra'u al-qur'an mala'iku suna karanta al-qur'ani na biyu fa mala'iku suna karantawa kuma suna karantarwa mala'iku suna karanta al-qur'ani kuma suna karantar da al-qur'ani wanda shine abinda ibn qayyim jawziya yake cewa wannan ya fi dacewa tun da Allah maɗaukaki ya ce fattaliyatu zikira kaga kenan taliyatu suna karantar da alkur'ani ga wasu saboda ka mala'ika yana karantar da ɗan adam alkur'ani kaga kenan kamar mala'ika jibrilu aikinsa ne akwai waɗanda ke ganin kuma mala'ika jibrilu ne kaɗai a nan amma sai Allah ya kawo shi da siffar jam'i saboda asali abinda alkur'ani ya tabbatar mana mala'ika jibrilu shi ya saukar da alƙur'ani ga manzon Allah mala'ika jibrilu shi ya saukar da alƙur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yasa idan aka ce fataliyatu zikira ana nufin Allah yana rantsuwa da mala'ika jibrilu wanda yake karanta alƙur'ani ga manzon Allah in ka dubi tafsirin abuwa bayan na al-imam shinkiti fassaran wal mursalati sai ya ce in ka duba a wancan sura wal mursalati urfa a wannan surar zaka ga a ciki Allah ya ce fal mulqiyatu zikra fal mulqiyati zikra akwai wannan kalma me ake nufi da fal mulqiyati zikra masu jefa zikirin Allah ga annabawa masu jefa zikirin Allah ga annabawa kaga kenan mala'ika jibrilu yana jefa wahayi ga annabi Muhammad sai ce to in ka dawo suratul safati sai ka hada wancan fal mulqiyati zikra da fattaliyatu zikra fattaliyatu zikra sai zama ya dace da fal mulqiyati zikra wato ma'anar su guda ne li anna zikra alladhi tatluhu saboda zikirin da mala'ika ke karantawa ai yana karanta wannan zikirin ne ilal anbiya zuwa ga annabawa saboda ka jibrilu yanzilu bil wahayi ala nabiyyina wa ghairihi min al anbiya mala'ika jibrilu ke saukar da wahayi ya kawo ma annabi muhammad ya kai ma sauran annabawa salawatullahi wa salamuhu alal jami to wannan ba shakka kowace fassara ta dace idan aka ce fataliyati zikira ina rantsuwa da masu karanta zikiri sai aka ce ai mala'iku suna zikirin Allah wannan gaskiya ne dan in ka dubi suratul baqara mala'iku sun tabbatar suna zikirin Allah suna tsarkake Allah kuma zikirin da mala'iku suke yi zikiri ne kammalalle wanda babu na ƙasa to sannan in ka dauki fasara ta biyu Allah yana rantsuwa ne da mala'iku da suke karanta alqur'ani shi ma gaskiya ne Allah ya tabbatar mana mala'iku suna karanta alƙur'ani an samu hadisan manzon Allah saboda ka yi sama idan kana karanta alƙur'ani idan mala'ika na kusa tsayawa yake saurare ka sannan idan aka ce fattaliya ta zikira Allah yana rantsuwa ne da mala'ika jibril saboda shi yake karantar da alƙur'ani ga annabawa shi ya karantar da alƙur'ani ga manzon Allah to kaga duk waɗannan rantsuwa guda uku ɗin gaba ɗayansu Allah yana yi ne ga mala'iku, me yake karantar da mu, wannan yana nuna falalan alƙur'ani, yana nuna falalan alƙur'ani tun da mala'iku suna karatunsa, mala'iku suna karatunsa kuma yana gwada mana darajar mala'iku a wurin Allah, saboda kai sa Allah ya rantse da mala'iku ta waɗannan ayoyi guda uku. To wannan rantsuwar da aka yi, ai akwai jawabinsa. me ya musabbabin rantsuwan sai Allah ya ce mana Allah madaukake ce inna ilahakum lawahid lallai abin bautan ku ɗaya ne kaga kenan wannan rantsuwa da duka Allah yayi yayi ne saboda ya tabbatar mana da cewar abin da ya cancanta abota ma shine Allah shi kadai wannan ya zo kamar kamar ayar da ta zo a suratul baqara يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم wato Allah ya gaya mana ga wasu manyan halittu nashi mala'iku amma su kansu babu abin da suke face bautar Allah saboda ka Allah yake cewa babu wani abin da ya cancanta a bauta ma a duniya sai Allah da dai akwai abin da za a bauta ma a duniya wanda ba Allah ba da mala'iku su za su fara sai zamanto mala'iku ba su da wanda suke bautan face Allah, kuma babu wanda ya dace ku bauta ma sai Allah, waye Allah nan? Allah madaukake ce, Rabbu samawati wal ardi, Allah nan da ya cancanta ku bauta ma shi ne, mai renon sammai wal ardi da ƙasa Allah shi yake renon sammai din nan duka da ƙasa duk abin da ka gani sama da ƙasa Allah shi yake renon sa wa ma bainahuma da abin da yazo a tsakanin sama da ƙasa wa rabbul mashariqi kuma Allah nan shine mai iko da gabacoci duk inda gabas yake to Allah shi yake iko da shi wannan ya samu fassara daban-daban amma shi ibnu usaymin a tafsirinsa تفسير السمين الجزء نقوم شاهد شافين قريب أكد ستين يتي إن المشارق عامة قبس تنا ديوة إذا أكتشي قبس to kalmar gabas ba ta tsaya ga abu ɗaya ba gabas tana da yawa saboda haka ta tashmilu masharikar shamsi inda rana ta bullo sai a ce masa gabas wa masharikar kamar inda wata ya bullo sai a ce mar gabas wa masharikan nujumi kowane tauraro akwai inda yake bullowa duk inda tauraro ya fito sai a ce mar gabas wa masharika kulli ma yashrif duk abin da zai iya bullowa yana da gabas kenan to in ka lura sai Allah ya hada su gaba daya Allah shi ke iko da gabaci gaba daya kowane gabas Allah ke iko da shi a nan Allah ya hada kalmar gabas ma dukkan halittunsa shi yasa ya ce wa rabbul mashariki amma idan ka je suratul ma'arij abinda Allah ya faɗa fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi Allah ya ce ina rantsuwa da mai renon gabas da kuma yamma nan ma kaga sai kawo jam'i amma anan a suratul safati Allah yake gabas kawai amma a wancan suran fa maɓullan rana da maɓuya, maɓullan wata da maɓuya, maɓullan taurari da maɓuya, a rada jami'a masharikar sana, saboda haka duk wato inda tauraro ke iya ɓullowa a tsawon shekara ko rana ko wata, Allah yana rantsuwa da shi. Amma idan ka dawo suratul Rahmani fa sai nuna guda biyu ne. Wannan aya ta goma sha bakwai, Rabbul mashariƙai ne, wa rabbul magaribai Allah mai iko da gabas biyu, Allah mai iko da yamma biyu, to tun da Allah ya ce gabas biyu yamma biyu sai muka gane gabacin duniya kenan, amma inda duk Allah ya kawo almashari bai tsaya ga duniya kaɗai ba, ya shafi rana wata taurari domin almashari ku jam'i ne, amma idan aka ce mashariƙai ne to duniyar nan ne, saboda ka za ka gane. ita duniya tana da wurin bullan rana guda biyu a shekara ita duniya tana da wurin bullan rana guda biyu idza arada mashriqai saifi akwai inda take bulla da rani washita'i akwai inda take bulla da sanyi lokacin damuna wa magharibi baihima sannan tana da wurin buya guda biyu a shekara in kana lura zaka gane da damuna inda rana take bullowa daban ne da rani inda rana take bullowa daban haka kuma zaka gani inda take buya ma daban ne da damuna daban ne da rani saboda haka Allah ya yi rantsuwa da gabas a cikin alkur'ani a ayoyi daban-daban bisa ga tsari daban-daban to anan Allah yana tabbatar mana shine mai iko da gabas duk inda aka ce gabas in ma ga tauraro ko ga duniya ko ga wata ko ga rana to wannan Allah tabaraka wa ta'ala yana gwada mana ikonsa ta rantsuwa da wannan don mu gane girman Allah tabaraka wa ta'ala to me Allah yake a gaba inna bayyana samaa ad-dunya bidinatil kawakib
inna zayyana samaa ad-dunya Allah yake lallai mun kawata samar duniya idan aka ce saman duniya sama ta kusa saboda saman ba ɗaya bace amma na kusa shi ita ce ake kira sama'ud duniya sama ta kusa Allah ya kawata ta bi zinatinil kawakib da kwalliya na taurari Allah ya sa mata taurari ya mata kwalliya sai ya ce wa hifzan kuma Allah ya sanya tsaro a ita wannan sama din na kusan Allah madafuki ya saka tsaro min kulli shaitanin marid game da kowane shaidani mai tsaurin kai almaridu shine atin mai wuce iyaka mai saba umarnin Allah kharijun an ta'ati saboda haka akwai tsaro da Allah ya sa masama zaka dauka sararin samaniya babu komi babu shakka sararin samaniya tana da hanyoyi tana da tsaro na ta na musamman wanda Allah ya mata saboda haka shaidanu ba sa iya ratsa sararin samaniya Allah ya sanya tsaro a ciki sai ya ce mene? la ya san ma'una la ya ma'una la ya san ma'una ilal mala'il a'ala ba sa iya sauraron jama'a maɗaukaka jama'a mafi ɗaukaka su ne mala'iku da bayan Allah waɗanda ke can sama saboda ka aljanu daga nan kasa ba za su iya zuwa saurari abin da suke yi ba wa yuqzafuna min kulli janibin kuma za a ringa jifan su daga kowane sashi saboda karka dauka idan aljani ya tafi sama ta gabas zai iya samun hanya ko in ya tafi ta yamma ko ya tafi ta kudu ko arewa Allah ya ce min kulli janibin ta kowane sashi aljani zai yi ƙoƙarin zuwa sama Allah madaukaki zai harbe shi wannan ya zo a suratu shu'ara da ake cewa innahum anis sam'i lama'zulun su aljanu game da sauraron abin da ke faruwa a sama an riga an nisantar da su an kawar da su ba za su iya ba sai Allah ya ce Allah ya ce duhuran ana koransu ad-duhur shine at-tard wal ibti'ad ana koran aljanun walahum azabun wasibun sannan suna da wata azaba madawwamiya saboda haka idan aljani yayi kokarin ya saurari abin da ke faruwa a sama to Allah zai mar azaba azabar babu ranar karewarta saboda haka ba karamar kasada bace da'imun mustamirrun idan aljani yayi tsaurin kai yace sai ya saurari abin da Allah ya aje na ilimin gaibi a sama to zai tarar da azabar da ba ta karewa gare shi shi sa Allah ya ce azabun wasibun kaga kenan wannan azabar ba za ta tsaya ba daga duniya har lahira me Allah ya ce إلا من خطف خطفة فأتبعه شهاب ثاقب illa man khatifa al-khatfata wanda ya dan wato kamfaci wani abu na ilimi wanda ya iya samun wani kaso na ilimin fa atba'ahu shahabun saqibun saboda haka shi wannan tauraro mai haske zai bi shi akwai tauraro mai haske shi yasa aka kira shi saqibun khariqun mubi'un tauraro ne mai tsananin haske wanda zai bi wannan aljannin sai ya buge shi to ba shakka wannan ya samu hadisai daga manzon Allah da yawa daga cikinsu akwai hadisin Aisha Aisha matar manzon Allah qalat tace sa'ala nasunin nabiyya anil kuhan akwai ranar da wasu mutane suka zo suka samu annabi sai suka mar tambaya ya rasulullahi muna da tambaya game da bokaye faƙala lahun sai annabi ya ce laitu bi sha'in bokaye ba komi ba ne kaji amsar manzon Allah suna tambaya game da bokanci sai manzon Allah ya ce shirme ne ba komi ba ne laisa bi sha'in wato abinda annabi yake nufi laisu bi sha'in yi utamadu alai annabi na nufin ba bokaye ba sa yin wani abin da ya kamata a dogara da su babu wani abin da za su iya wanda a dalilinsa za a dogara da su sai su waɗannan mutane ba su gamsu ba ya rasulallah fa innahu yuhaddisuna bi shay yakunu haqqan ya rasulallah ka ce bokaye ba komi bane mu kuwa gashi bokaye sukan faɗa mana magana ko muga ta tabbata kaga sun yi gardama ga manzon Allah amma suna neman fahimta ne me yasa annabi ya ce bokaye ba komi bane gashi kuma za su faɗi magana magana ta tabbata kaga kenan ana gaya wa annabi cewa bokanci yana tabbata saboda ka me matsayin bokanci sai manzon Allah ya ce to abinda yasa kuka ga wani abu ya tabbata tilkal kalimatu min alhaqi kalmar tana iya zama asalinta daga gaskiya yaqtafu hash-shaytanu aljani shi zai jiyo wannan magana daga wajen mala'iku a sama, fayuƙarƙirhu bi uzunai waliyihi, saboda ka sai ya zo ya ringa kus-kus-kus yana karanta wannan abin a kunnen boka, saboda ka shi boka ta inda yake magana da aljani ta sambatu ne da surkulle, za ka ga bokaye suna maganganun da ba shi da ma'ana, to haka manzon Allah ya faɗa da kansa. ya ce magana ce ta aljani saboda haka akwai harshen da aljani yake magana da boka wanda boka yake iya gane maganarsa to wannan harshen shi ne maza Allah ya ce yi ƙarƙirhu yana ƙwanƙwasa maganan ne a kunnuwan boka sai maza Allah ya ce ka ƙarƙarati da jaja kamar yadda ka san kukan kaza yadda kaza take kuka haka nan yadda kaza take kwakwazo haka nan za ka ga hakanan muryar boka ke kasancewa aljani yake kasancewa ga boka a yadda manzon Allah ya fassara wannan hadisin yana sahih bukhari yana sahih bukhari babu qira'atul fajiri wal munafiq hadisi na 7561 saboda haka idan annabi ya ce yanda kaza ke kwakwazo ko zakara ya ce wa ƙarru da jaja sautuha iza qatta'atu wanda ibnu hajar yake fassara wannan me annabi yake nufi da cewa kamar yanda kaza ke kuka wato annabi yana nufin yanda kaza idan tana kwakwazo za ka ga tana daddatse murya irin kukan da kaza ke yi idan tana koyi to sannan wannan riwayar ta zo da lafazi na biyu annabi ya ce ka karri zajaja ka karri zujaja kamar ƙaran kwalba a maimakon ƙaran kaza idan aka ce kamar ƙaran kwalba wannan riwayar ma ta zo a sahih bukhari tana babul kihana hadisi na 5429 idan aka ce kamar karar karar kwalba muryar aljanin ta yanda boka yake ji kamar karar kwalba to shine sai malamai suka ce abinda annabi yake nufi ka sautuha ka sautiha idza subba fiha alma'u idan ya zama kwalba babu komai a ciki sai a zuba mishi ruwa irin ƙarar da ka ji ruwan na yi idan yana shiga kwalban haka ƙarar da boka yake ji na muryar aljani da yake mar bayani kaga kenan hatta yanda aljanu suke magana da bokaye sanda manzon Allah ya bayaninsa hadisin yana sahih bukhari ma al ikhtilaf dan an samu sabanin riwaya a wata riwayar annabi ya bada misali da kukan kaza ko zakara a riwaya ta biyu annabi ya bada misali wato da ƙarar kwalba sai maza Allah yana cewa tilkal kalimatu min alhaqi wannan kalmar guda ɗaya ta gaskiya ce yaqtafuha min aljinni boka yake samu daga wajen aljani shi boka ya samu wannan kalma daga wajen aljani fa yaqurruha fi udhuni waliyyi sai ya kwankwasa kalmar a kunnuwan waliyinsa fayaqlituna ma'aha mi'ata kaziba amma kafin aljani ya karantar da waɗannan kalmomi da ya ji daga sama to sai ya hada da ƙarya guda ɗari idan ya hada da ƙarya guda ɗari sai ya zuba a kunnen boka to idan aka zuba ƙarya ɗari a kunnen boka idan annabi ya ce wannan ba komai bane kaga ba abin mamaki bane saboda a cikin ɗari kalma ɗaya ce gaskiya don haka idan aka yi dace boka ya faɗa magana sai ya faɗi guda ɗayar shi ne zai sai ka ji an ce kai wani kaji ya ce mana abu zai faru kuma ya faru amma idan aka ce ɗaya cikin ɗari kaga ya nuna cewar za a yi wata da watanni kenan boka duk abin da ya faɗa ƙarya ne sai an dace ya faɗi ɗaya wannan ɗayan ita ce gaskiya to sannan kuma ko da ya faɗa bai yi wani abin mamaki ba saboda ƙaddaran Allah ne sannan kuma shi ya kafarta saboda Allah ya haramta haka din to hadisin ya zo da riwayoyi daban-daban daga manzon Allah wanda annabi ke nuna cewar babu shakka wannan waɗannan ayoyi suna magana ne akan aljanu da suke tafiya sararin samaniya suna sato sauraro ya zo ta hadisin Abu Huraira ya zo ta hadisin Abdullah bin Mas'ud ya zo ta hadisin Abdullah bin Abbas wato sahaban da suka ba da labarin aljanu suna tafiya sama su sato sauraro abinda Allah yake gaya wa mala'iku babu shakka sabon suna da yawa akwai riwayar abdullahi bin abbas wanda yake cewa kanal jinnu yasma'una alwahya a da can aljanu suna jin wahayi da Allah ke saukarwa fa yastami'una alkalimata idan suka jiyo kalma ɗaya fayazidu na fiha asharan sai su ƙara kamar goma a kai fayakunu ma sami'u haƙƙan saboda haka za ka samu abinda suka ji ɗin nan gaskiya ne wa ma zaduhu batilan amma abinda suka ƙara ɗin ƙarya ce wa kanatin nujum la yurma biha qabla zalika kafin a aiko manzon Allah Allah baya harbi da taurari ba a harbin aljanu da taurari a sararin samaniya falamma bu isan nabiyu a lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammad kana ahaduhum la ya'ti maq'adahu sai ya zama aljani da ya tafi inda ya saba tsugunawa yana zuwa inda ya saba tsugunawa illa rumiya bi shahabi sai a jefe shi da tauraro yuharriqu ma asaba wannan tauraron zai kona ilimin da ya samu fashakau zalika ila iblis saboda haka sai aljanu suka je wajen iblis suka ce ya kai iblis da can muna zuwa sama mu saci sauraro muna zuwa muna taimakon mutane saboda muna gaya musu abin da zai auku gare su za su ɗauki mataki kafin abin ya zo to yanzu gashi in mun je sai mu sai ana harbin mu da da taurari sai shedan yace ma haza illa min amrin qad hadasa ba shakka akwai abin da auku a duniya abin da za ku yi ku zagaye duniyan nan karkab ko za ku gano abin za ku iya ganin sa kowa ya tafi a kama nema to suka warwatsu a duniya inji abdullahi bin abbas aljanu sun warwatsu فإذا هم بالنبي يصلي بين جبلين نقلا sai gashi sun iso aljanun da aka turo su ta gefen makka suna isowa ta makka sai suka tarar da manzon Allah yana sallah a tsakanin wasu duwatsu biyu akwai itatuwan da binai a gurin manzon Allah yana sallah a cikin dare da suka ji karatun da annabi yake yi sai suka ce to lallai duk yadda aka yi wannan mutumin shine musabbabi fa atawhu sai suka koma ga iblis fa akbaruhu suka bashi labari suka ce mun je mun tarar da wani yana karatu kaji kaji irin abin da yake faɗa sai iblis ya ce hazal hazal hadasu allazi hadasa fil ardi to kun ga wannan shine abin da ya auku a duniya wanda a dalilin sa yasa yanzu ba za ku iya zuwa sama ba wannan mutumin da Allah ya aiko dalilinsa ne yasa aka yi muku garkuwa hadisin yana sahihu tirmizi hadisi na 3324 ai idan ka dubi suratul jinni Allah ya bada labarin ma cikakke anan wanda Allah ya ba mu labarin maganar da su kansu aljannin suke yi wa anna lamasna samaa fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba mun tafi sama sai muka tarar an makare sama da tsaro mai tsanani ga taurari waɗanda ake harbi da su wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i alhali a da can muna da guraren da muke zuwa mu tsuguna saboda sauraron maganar da ake yi a sama faman yastami al'ana amma daga yanzu fa duk wanda ya tafi ya saurara yajid lahu shihabar rasada zai tarar da wani tauraro wanda yana jiransa dama shi sa aka ce rasada da zaran aljani ya hau sama tuni kafin zuwan aljanin Allah ya aje tauraron da yake jiransa ya kona shi saboda aka yi sa har yanzu dai aljanun suna iya zuwa amma ba kamar da ba Allah madaukaki ya tsare su saboda aiko manzon Allah karanta mana aya ta gaba
فاستغفروا أهو أشد خلقا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب bayan Allah madaukaki ya yi rantsuwa da mala'iku to sai ka wannan tambaya fastaftihim ka musu tambaya ahum ashaddu khalqan shin su ne mafi tsananin halitta amman khalaqna ko ko waɗancan da muka yi halittansu su wato Allah ya ce a tambayi kafirai ma khalaqa Allahu minas samawati wal ardi wa ma bainahuma shamil lil mala'ika wash shayatin wal kawkabi Allah ya ba mu labarin halittar sammai ƙasa halittar mala'iku aljanu halittar taurari rana wata sai Allah ya ce a tambayi kafirai shin ‘yan adam ne mafi tsananin halitta ko waɗancan halittun da Allah ya yi’ sai Allah ya ce inna khalaqnahum min tinin lazib su dai mutane mun halice su ne daga laka mai danko daga laka mai danko don haka aka ba misali da mala'iku wato Allah ya kawo rantsuwa da waɗannan mala'iku saboda me ya tabbatar mana girman mala'iku babu halitta mafi tsanani irin mala'ika babu halitta mafi tsanani wanda ya kai mala'ika, shi sa Allah ke tambaya, a hum a shaddu halkan amman halakana, abin da zai gwada maka cewar babu abin da ya kai mala'ika tsananin girma, al'arshi shi ya fi girma gaba ɗaya, cikin halittun Allah tabaraka wa ta'ala amma Allah madaukaki ya tabbatar mana shi kansa al'arshin mala'iku ke dauke da shi alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu waɗannan mala'iku da suke ɗauke da al'arshin Allah kuma suna zikirin Allah suna bautar Allah tabaraka wa ta'ala har ma suna mana addu'a wanda shi ne abinda Allah ya ba da labari a suratu gafir in ka dawo suratul haƙaci wan shaƙatis sama'u fahiyya yau ma'idin wahiya wal malaku ala arja'iha wa ya hamilu arsha rabbi ka fauƙahun yau ma'idin samaniya mala'iku hudu suke ɗauke da al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala mala'iku hudu ka duba girman al'arshi amma mala'iku hudu na ɗauke da al'arshin Allah in ka duba bayanin ibn taimiyya a littafin min hajji sunatin nabawiyya a mujallar na hudu shafi na 511 ibn taimiyya a min hajji suna ya ce fa akbara anna lahu hamala Allah da kansa ya gaya mana al'arshi yana da mala'iku da suke ɗauke da shi, ba a ce ɗaya ba, la wahidan, wa annahum kulluhum mu'minun. Allah ya ce kuma duk mala'ikun nan muminai ne babu kafiri, gaba ɗayansu, allazina ya hamiluna al'arshe wa man haulahu, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna, wa yu'minuna bihi. Kaga kenan waɗannan mala'iku duk da girmansu, amma ba su raina girman Allah ba. sun yi imani da Allah kuma duk da haka sun fi kowa tsoron Allah sun fi kowa tsoron Allah saboda haka yasa aka samu zikirin da suke arba'atu minhum yaqulun guda takwas ne guda hudu suna cewa subhanakallahumma wa bihamdika lakal hamdu ala hilmika ba'da ilmika sannan sauran hudun suna cewa subhanakallahumma wa bihamdika lakal hamdu ala afwika ba'da qudratika shi ne sai manzan Allah ya ce ka annahum yanzuruna ila a amali bani adam wato wannan zikirin ma da suke yi suna yin shi ne saboda la'akari da dan adam saboda dan adam ya rena al'amarin Allah dan adam ya rena al'amarin Allah shine suke cewa tsarki ya tabbata gare ka godiya tana gare ka saboda juriyarka Allah kana da juriya bayan ka sani ka sani ana raina ka ka sani ana saba maka amma sai ka jure sarki ya tabbata gare ka ya Allah godiya tana gare ka muna godiya gare ka ala afwika ba'da qudratika Allah sai ka yafe bayan kana da ikon kai horo Allah yana yana da ikon a lokacin da kake saba mishi halaka ka amma duk da ka sai barka ka gama zunubi bayan ka gama zunubin ran da kai da nadama sai ka ce Allah ka gafarta min sai ce na gafarta na goge yana da iko ya hallaka ka a daidai lokacin da kake saba mar amma bai ba ka duba girman mala'ikun nan takwas suke ɗauke da al'arshin Allah ya hamilu arshen rabbika fauƙahum yawma idin samaniya mala'iku takwas suke ɗauke da al'arshin Allah amma karka ɗauka su ne kaɗai mala'iku a ranar tashin kiyama abinda Allah ya ce وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها duk inda ka dubi sassan sararin samaniya mala'iku ne in ji Allah sai ce amma guda hudu ke ɗauke da al'arshin Allah wannan ke nuna maka halittar mala'ika girmanta ya fi halittar ɗan adam akwai hadisin jabir bin abdullah wanda ya ba da labarin manzon Allah annabi yake cewa uzinali an uhaddisa an malakin min mala'ikatin Allah azza wa jalla Allah ya min izini in ba da labarin mala'ika ɗaya sai manzon Allah ya ce min hamalatil arshi daga cikin masu ɗaukan al'arshin nan guda takwas Allah ya ce in gaya muku girman ɗaya ma baina shahmati uznihi ila atiqihi tsakanin fatar kunnansa zuwa kafada ba fa daga kanshi zuwa kafa ba tsakanin fatar kunnansa zuwa kafaɗar shi tazaran kurum manzon Allah ya ce masiratu sab'i mi'ati amin tafiyar shekara 700 ne tafiyar shekara 700 tsakanin fatar kunnansa zuwa kafaɗar shi ba ce ma tsawon mala'ikan gaba ɗayan shi ba kuma nan ma sai manzon Allah ya ce makhfiqu tsairi gudun ma ba na ɗan adam ba irin gudun tsuntsu wato gudun tsuntsu zai yi tafiyan shekara ɗari bakwai bai ratsa tsakanin fatar kunnen mala'ikan nan zuwa kafaɗa shi ba wannan ya nuna cewar mala'iku suna da kunnuwa mala'iku suna da kafaɗu suna da halitta kenan wannan hadisin ya inganta yana silsilatu sahiha hadisin 151 ina sahihul jami'i sahih hadisin 854 saboda haka in ka dubi karatun da muka yi dinnan wato Allah sai ya rantse da mala'iku me yasa ya rantsuwa da mala'iku saboda ya nuna mana darajar mala'iku a wurinsa mala'iku na bautan shi mala'iku suna masa ayyuka mala'iku ba su saba mishi idan ana magana girma ne mala'iku sun fi mu shi ne Allah ya ce to a tambaye ku shin ku ne mafi tsananin halitta ko ko waɗancan mala'ikun idan waɗancan mala'iku suna bautan Allah a shi kaga don baka bauta ma Allah ba aikin banza kake in baka bauta ma Allah ba aikin banza kake saboda haka yasa yake a huma shaddu khalqan amman khalaqna na daya yana karantar da mu cewa ko da bamu bauta mishi ba Allah yana da masu bautan shi kuma waɗannan masu bautan shi ma tausayinmu ma suke yi har ma addu'a suke mana suna addu'a rabbana wasu ita kulla sha'in rahmatan wa ilma faghfir lillazi na tabu wa taba'u sabilaka wa ƙihim azabar jahim suna mana addu'a mala'ikun saboda tausayinmu na ɗaya na biyu idan muka yi tunani game da halittar mala'iku da Allah yake cewa a hum ashaddu khalqan in ka dawo ta gefen ƙuduran Allah, idan Allah zai iya halittar mala'iku, wai ta da ɗan adam zai mar wahala kenan? Shi sa Allah ya ce, Ah, inna halakanahun min tsinin lazibin, su fa mutane mun halicce su ne daga laka mai danƙo, waɗancan fa halittun daban ne ƙira su ma ba iri ɗaya ce da namu ba. Saboda ka sai yake nuna mana cewar yana da ƙuduran ya sake ta da ɗan adam a bayan ya mutu. kaga kenan waɗannan ayoyin da muka karanta suna da darussa da suke karantar da mu na ɗaya ya atarifu na kalkas samawati wal ardi mala'ikatu a'zam dama kafirai sun yarda akwai sama akwai ƙasa akwai rana akwai wata kamar misali larabawa sun yarda akwai mala'iku ko mala'iku sun fi girma sai Allah ya ce to mala'ikun da suka fi girma ba su bar bauta na ba dan ba ku bauta min ba ba komi bane sannan in zan iya halittar mala'ika kaga halittar ku ba abin mamaki bane don an ce an tada dan adam a bayan mutuwarsa sannan na biyu min khalqihim awwalan min tinin lazib Allah ya ce idan na halicce ku daga laka mai danko laka mai danko qadirun ala an yu'idahum marratan ukhra kaga kenan sake tada dan adam wanda aka halicce shi daga laka a ce an sake tada shi abu ne mai sauki Allah ya sa albarka a cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك